أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da makarar jamhuriyar Nijar. Yau muna Alhamis 29 ga wata na Ramadan hijira shekarar 1444 wanda yake daidai da 20 ga wata na 4 2023. ina ga gashi dai tahiya na tahiya mun zauwa ƙarshen ramadan kamar jiya ga mu da yau insha Allah za mu karatu na ƙarshe a wannan wata na ramadan insha Allah mai tambaya yana tambaya ya yi shekara biyu a gidan kaso bai yi ba azumi yanzu yaya zai yi to ban san ba dalilin shi na yin azumin don na san a cikin gidan kaso ana azumi ban san ba uzurin shi in dai zaman gidan kaso ne kadai ina ga wannan kenan ba uzuri ba ne ba ana azumi a gidan kaso in kuma dalilin da daban na gajiyawa ko yanzu ne ya gane hanya iyawa da ba ka hanya ba yake to wannan gaskiyar magana barin azumi da gangan mutum kurin kamar barin sallah ne da gangan hanya mai sauki mai hujja kurin a tuba ga Allah ya kokarin gyara gaba ba magana ramu na baya wanda ya tuba ya koma ga Allah ba magana baya ya saki shine kurin magana an kuma da rashin lahiya ne kenan wanda zai rama a hankali sai shi kuma dan uwa yana cewa sai cikin addu'a na san ya kare wani karatu nake neman Allah ba shi aiki mai gwabi Allah ba ake marauta. Bismillah Ina ga jiya muhara muna cikin aya ta biyu kuma kuma farkon sura zai daɗe.
Bismillahir Rahmanir Rahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نعم هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah subhanahu wata'ala na ba mu labari cewa duk abin da ke cikin samai da ƙasai sun yi tasbihi ma'ana tsarkake Allah game da duk abin da Allah bai dace gare shi ba kuma menene wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shine mabuwayi mana mai yin abin da ya so ba abin da ke gagara shi kuma a lokaci guda allah alhakim ne yana da hikima mana hikima aje komi a wurin da ya dace ta abin da allah shi ne daidai shi ne mana alhakim mai hikima cikin tsarin shi sai lahu mulku samawati wal ardi allah subhanahu wata'ala nashi ne lahu shi ya mallaka bai tarayya da kowa mulkin samai da kasai kuma yuhi yumi Allah shi ke rayawa kuma shi ke kashewa rayawa da kashewa jiya muna cikin bayani wanda cewa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ne mai ikon haka kahin ma a je lahira mun kai kisa ta annabi ibrahim a.s. da ta uzair da ta annabi isa a.s. wanda wannan tun a duniya allah ya gwada mutane yana rayawa yana kashewa ba ba ne makonin wannan gwada aya ce ta allah ya gwada wa mutane yana da ikon kuma mai rabon imani imani wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma bayan ambaci rayawa da kashewa allah ya yi ayar da cewa shi wa allah akan koma menene Allah mai cikakken iko ne akan komi huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shi na farko shi ne ƙarshe harkon da babu bai da harko kuma ƙarshen da babu wani bayan shi Allah a bayyane ke kuma Allah bai ganuwa a hili kana ga Allah ya dalilai da yawa na tabbatar ma samuwar Allah subhanahu wata'ala kuma cewa Allah ba wani ido da yake ganin Allah subhanahu wata'ala ya daga cikin ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala ganin shi zama ni'ima ga magayin aljanna su ne amma Allah ido bai ganin shi la tudrikul absar hudrikul absar Allah gani bai cin mu Allah subhanahu wataala wa huwa bi kulli shay'in alim kuma dai Allah game da komi Allah yana cikakken masani akan komi wannan aya ta karshe kamar da ta sunna abi dawo sauran wurare ibn abbas na bada labari wasu sahabbai sun zo sun wa annabi sallallahu alaihi wasallam jaji na wasuwasin shida yana riya musu wani abu na kafirci wanda suka ce da su huto su faɗi abin da yake zuciya su wanda su ƙone su zama gawayi rumus wannan yana karantar da kai iya riya musu kafirci haka cikin sai musulun annan sallallahu alaihi wasallam ya bayani shedan ya kan zo ya rinka jewa mutum wasu wasi iri iri har ma ce ma'alama waje ko me yana iya maka kuma mai imani ke so da suka ba annabi wannan labarin ya kace a wakai wajatumu ta ce na mace za ka sarihul iman kuna samun wannan tana ci kware annabi ce wannan shine zunzurutun imani da har abin ke damun ka da yake kike tunani abin ya damun ka wala kai da kawo ba wani hidda ko an ji labari kudin ya ya tafi to da haka abinda manzala ya karantar da su cikin abinda annabi ya karantar da masu wasu wasu irin wannan a cikin sai musulmi ku rinka cewa a cikin sai musulun ina ga lafazin da karanta na wannan dai ina ga shine na sun abi dawud ina ga cikin sai musulun subhanallah lafazin da ya karanta musu ba mai tunawa na sai musulun amantu billahi amantu billahi wa rusulihi amantu billahi wa rusulihi na sai musulun cikin abin da ke wasu wasu maganin wasu wasu amantu billahi wa rusulihi ba rasulihi ba rusulihi mata rasul daya rusul manzanni kenan abin ya zo maka irin wannan wasuwasi sai da karanta amantu billahi wa rusulihi shine abin da ke sai wannan aya kuma a sun suna abi dawud da suka ba manzara wannan labarin ya ce to in abin ya zo muku ku rinka karanta huwa da awwalu wal akhiru والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم wannan aya kashi da makaranta ita ma ana karanta ta a lokacin wasu wasu ne da daga kuma abinda yake ruwacin sahih bukhari na sallallahu ya ce Allah subhanahu wataala baya kama al'ummata da wasu wasu na zuci hatta ta'amal aw takallam ma'ana da ruwaye he in kai lafazin kahurci ko ka aikata amma wasu wasin kahurci da shi da ke riyawa mutum Allah bai kama kai ma hukunci da shi he dai a ci gaba da neman tsarin Allah subhanahu wata'ala game da yawan wasu wasi a na uku cikin maganin wasu wasi da annabi sallallahu alaihi wasallam karanta ma daya cikin sarkar shi bin abin as mijin zainab yawa manzo Allah jaje ya rasulallah wasu wasu iya damuna zan shiga sallah hamma a rasa ma'in da nake ni na karanta ma abin da yan wasu samun sabai wa damu sai mun za a karantar da shi in abin ya zo maka ya dame ka ko a sallah ka karanta a uzu billahi mina shaitan rajim tub ka towa bangaren ka na bursu uku a uzu billahi mina shaitan rajim tub ka yi so uku ya shi wala haka na rikayi kuma allah ballahiya رسول ما بنوا وسواس إلا تنفيذ جدبا
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halitta samai da kasai a cikin kwana shidda haka ya so ya tsara kayan shi sun mastawa alal arshi kuma ya daidaita a kan al'arshi daidaita wadda ta dace da girman mulkin shi an ce istiwayen Allah kan al'arshi nama ga aƙidar ahadu suna da jama'a kurin Allah ce ya daidaita maganar kaifiya ya ne ka tsawar abun ya karin ka kurin kai imani Allah ya daidaita kurin maganar kaifiya ba naka bane ba tambaya ma wata daidaita yi hata imam malik ya ce bid'a ce wannan abu ne wanda an sallama kurin hiri a yi imani da Allah istawa ala al'arshi kun mun san al'arshi tana daga cikin komai ita ce mafi girman halittar Allah a halittu na Allah da mu yi bayani a don sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yanzu aka san da cewa su muhi girman halitta iya bayanin cewa inda za a ɗauko sama bakwai da ƙasa bakwai a ɗora a kan kursiyin Allah duka sama bakwai da ƙasa bakwai a saman kursiyin Allah ce kamar ka ɗora zobe ne a cikin sahara duka za su ɓace kamar zobe a cikin sahara sai ce ma kuma idan ka ɗauko ita kan kursiyin za da magana sama bakwai da ƙasa bakwai akan kursiyu kamar zobe ne a cikin sahara ita kuma kursiyun idan aka ɗauko ta aka ɗora a saman al'arci ita ma za ta ɓace kamar zobe ne a cikin sahara ina kurin imani da abin mai girman gaske Allah kaɗai ya san al'amuran kurin da haka sai ce kuma ya alamu ma yi fil ardu wa ma ya minha Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa ya san abin da ke hutarwa daga cikin ƙasa wa ma yanzilu mina sama wa ma ya'ruju fiha Allah ya san abin da ke sauka daga sama zuwa ƙasa kuma da abin da yake hawa daga ƙasa zuwa sama Allah mana ya san komi wa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda ku wannan shine kalma wanda aka ce aqidar ahlus sunna wal jama'a kaf babu saɓani a wajensu an ce wannan ba jama'iyya ce ta ilimi Allah yana tare da kowa kada ya san duk abin da yake wakana da ana magana ce ta ilimi ya alimu ne ku sani akan sani ne ake magana aya tana magana kan sani Allah ya san komi nan kenan Allah ya san duk abin da yake wakana a duk wannan girman halittun gaba daya din da kuke yana tare da ku komi a gaban shi ta yanki ce makon minaji wa misali duka duk abin za a yi allah yana tare da kuma na yana gani kuma yana masani ya kan abin wannan sai ce wallah bi ma ta'amaluna basir allah ya saka ido maganar ilimi allah ya ce game da duk abin da kuke aikatawa allah yana gani ke yana yana gani kuma yana sane da ku duk abin da kuke a gaban shi dole sawa bawa muraqaba ta allah duk da kake allah na tare da kai yarda abin da kake bayan kai bai labari ba wani mala'iku kurin Allah ya tsara ne ba ya sun gafi ɗin na mai mulkin duniya sai an kai mai rahoto Allah ya san komi cikin mulkin shi ne tsarin shi tsarin mala'iku a ta masu shi daga ɗan adam ci gaba
له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض وإن لكن قبل الله تي ملك شيء ما شيء تهيد كايش shi ke da mulkin samai da kasai kuma wa'ilallahi turja'ul umur gaba ɗaya al'amurra an kai an ƙare duk dai makoma tana ga Allah subhanahu wata'ala za a raunar rayuwa gaba ɗaya a mai da takardu a mai da jawabi a rana da Allah ya tana dama bayi shi ne wurin kiyama kowa zai ta tare ƙare dai ya koma ga Allah wanda shi ne mai gadon samai da kasai gaba ɗaya ci gaba يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يولج الليل في النهار wa yulijin nahara fil layl Allah subhanahu wata'ala shine ke sanya dare a cikin rana ya sanya rana a cikin dare na iya magana game da canjin zamani tsawon dare wani lokaci wani lokaci rana ta yi tsawo yana suke canzawa wannan canjin tsari na dare ya yi yawa ko rana ta yi yawa ko su ne duk wannan allah ne tsara wannan lamarin shi allah shi ke da wannan aikin shi wannan shi ne kuma wa huwa alimun bi zati sudur allah masani ne da ta cikin kirji kenan na Allah magana da bawa duk abin da kake tunani ma a zuciyarka kayan ka aikata ko ka wadi Allah sani magana kenan
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نعم yanzu sai kira daga Allah subhanahu wata'ala cewa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzo na Allah kina kira na imani yarda ta hakika da Allah da manzon shi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fin mustakhlifin fihi ku ciyar daga abin da aka sa ku masu mayewa mana halifa a ciki mana dukiya ta Allah ce kai ma an sa ka ne ka yi ɗan bakin kwanakinka ko tabarka ko kai ka barka cikin wata ruwa tabbatatta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bayan ya karanta alhaqum mutakasir yasta yaqulu ibn adam mali mali وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمديت Allah ce ɗan adam yakan ce dukiya ta kudina kudina shin kai ɗan adam ka mallaki wani abu daga cikin dukiyarka illa abin da ka cinewa aka ƙare ya lalace ka zubda fitarwa ɗin tana ke cewa duniya ta buga ma ɗan adam misali kan abincin kudin da yake ci ya ce ko da ka gyara shi ka ƙawata shi duk yadda ka yi da ƙyara abinci ya ce ka diba mai makomashi duk yadda ka gyara shi duk daɗin shi duk abin shi abinci mai makomashi ka sani sai ba san gama ba to haka take rayuwa kai ma haka ne ƙarshe kai ma makomata ka haka ne yanzu ka ci wani abincin ya lalace ka ya kashi iya tsari ka je ka zubda kai ma wata ran gawa ce mai tsami lalatatta baka da wani asalin da za ka kasa tsami aka bar kuka wari duk rayuwa ka kaɗi wata kwalliya ka gyara nan ka ka yace nan ka sa mai a nan ka fece nan wata ran aka warka kai kadai za ka kan tsami kuran kun babu wanda bai haka ba ita shi dan asali ne ya ce abinda ka ci ne ya lalace bayan dai abinda aka zubda ko kai sutura ka sa kaya da yau da gobe dai suka lalace ko kai sadaka da su ya ce fa'amadai sadaka ce take hucewa ita ta tahi ta yi abin sai ta tahi sadaka ka riga ka bada wannan ya tahi cikin mizani shi ne kuɗi wanda kake iskewa a gaba sadaka abinda ka bada don allah shi ne ke hucewa sai wata ranar sallallahu alaihi wasallam ya sa a yanka dabba sai da ya dawo aisha mai saura a wannan dabba sai da rasulullah ba abin da ya saura sai wannan zira'i ya ce aisha ce komi ya saura ban da wannan zira'i duk abin da aka bada shi ne iya nan shi ne saura tana yin aka bada duka an bada ba abin sai wannan zai ce a wannan da aka bada shi ne saura wannan duk karewa ne tabbas abin da kada ka bada shi ne naka shi ne ya tafi kuma ya cikin mizani wannan haka ne ga wanda ya gane shi ma aka ce so da yawa aka ce wani lokaci ɗan adam yakan gajiyawa ne wani lokaci almajiri taimakon ka ne yake mai roƙo kai ne yake taimakawa so da yawa taimaka maka yake duk ɗan adam ɗabi'a ɗan adam bai san adame shi bai san adame shi kuma haka ne amma an gadi ba shi taimakon ka ya ma ya ma dakon lada ne lahira in ka bashi su dai za a zo misalar neman wani aiki na addini za a gina kaza ko a aikata kaza da wani zai gama jan tafi shi gama an ɗora mai ne an dame shi su wani masu amsar wannan suna taimaka maka ne suna ma suna ma aiki ne ba za ka ce gobe kiyama ta abin da ka wani aikin Allah shi ne naka wani wanda ka bari ba naka bane ba na wasu ne na wasu ne kuma su ma akwai da yawa 'yan calama ne wallahi da yawa 'yan calama ne calama ka mutu da yawa ba sa fata an kamata ka dawo don ta hika suka samu suka samu damar zai tsaye suka dama an ka dawo ba akwai matsala shi ne matsala mutane bai da kenan tabbas an wa abin da kada ka bada shi na ka wallahi shi ne ya ce ku ciyas wa an fi kuwin ma ja'alakun mustakalafi na fi ku ciyar daga cikin abin da aka sa ku masu ma masu mayewa halifa kai ma ka yi wani yanzu haka za a yi ta yi a barin allah gaba daya da haka allah ce fallazina amanu minkum وأنفقوا لهم أجر كبير وإلا سكا إيماني daga cikinku suka amsa kiran wannan kira suka ciyar daga abinda Allah ya basu tabbas suna da lada mai girma a wajen Allah shine gidan aljanna mai Allah ce gaba وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين نعم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم mutanen me yasa me ya hana ku imani da ina ko zargin taurin kai ja akan kin zawa a imani Allah ce me ya hana ku yi imani da Allah da manzo na Allah alhali manzan Allah yana kiran ku don ku yi imani da ubangijinku ba shi ba ku yi imani da ubangijinku da halicin shi ne kiran da yake mun kuma ba da aka da misaƙaku in kuntum mu'minin Allah subhanahu wataala ya ɗauki alƙawari tun alamar zarra ga dukkan bawa zai bauta ma Allah shi kadai bai bauta kowa tare da Allah to wani tsohon alƙawari ne tsakanin bayi da Allah na kaɗaita Allah da ibada bin dokokin Allah tun kuna cikin alamar zarra kenan cika wannan alƙawarin da Allah ke nema ku cika wannan alƙawarin naku da Allah subhanahu wa ta'ala shine kiran da Allah ke huwa alladhi yunzilu هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الله سبحانه وتعالى shine ke sabkarwa bawon shi da ayoyi ɗaya bayan ɗaya lokaci zuwa lokaci kuma ayoyi bayyana da bayanin su a hili yake karara Allah yana wannan sabkar da ayoyi da yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur da ya hudda ku daga cikin duhu na jahiliya na fike-fike na tunani na banza ya hudda ku daga cikin dubai zuwa ga hasken musulunci Allah yana kira ne zuwa ku yi imani domin duk wanda ya shirya Allah shi ke rayuwa kan haske duk wanda ya aiki shirya daga Allah zai rayu da kwallo shi tunani na wani iya cikin duhu duhu ba da ma tabbas samun rayuwa kyakkyawa mai daɗi iya karkashin bin Allah bin hukuncin Allah bin ayoyin Allah subhanahu wataala ya ce wa inna allaha bikum da ra'ufur rahim lalle Allah game da ku bayi Allah mai tausayi ne kuma mai jin kan bayi ne Allah ka tausa maka ji kanmu mai Allah ce gaba wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله wannan kira da Allah yake yi na da mutane me ke hana ku me ke hana ku kin ciyarwa a cikin taimakon addinin Allah me yake hana ku alhali yace walillahi mirasu samawati wal ard Allah shine magadin samai da kasai dole kana so baka dole ka bari Allah zai gada gaba da amma maka umarni ka ce ka bada dan kai ma ka samu sakamakon wahalarka shi ne magana kenan shi ne rabanka bada wani shi ne sakamakon wahalar da kake addu'a kan neman su aka ce ka bada da maka bada ba za ka bari ne Allah kuma gaba daya shi zai gadi shi ne mai gadin sammai da kasai gaba daya don haka Allah ke gaya muku la yastawi minkum man anfaq min qabl fatu wa qatal nan Allah iya magana a wancan zamani manzon yana raye farkon musulunci da'awa da aka yi a taimaka ma addinin Allah dan aika addinin Allah yana buƙatar rai iya buƙatar dukiya jadu bi amwalikum wa anfusikum dole ya an gama rai ya an gama dukiya kowanne yana aiki to wannan abu suna gamuwa kenan akwai bada mujahada tarai kuma akwai ta dukiya ta matana da amfani sai ke Allah biyu wasa ba kanta kai ya magana kan ciyarwa sai Allah ke bada labarin cewa ba sa zawa ɗaya la yastawi minkum a cikin masu imanin duk da imanin ba a daidaita man anfaqa min qabla fatawa qatal wanda yazo kayan ana makayan bude maka wanda suka zo suka bada dukiyarsu suka yi jihadi ba wanda kuma ce waɗannan Allah ya kama ka matsayin su ma ƴan farkon ginawa ƴan farkon kawawa ya ce ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di waqatin waɗannan ƴan farko su suka yi girman daraja suka yi ma'ana suka yi matsayi a wajen Allah su ɗan farko su suka yi daraja da matsayi a wajen Allah akan wanda ya zo daga baya ko da ka bada ko da ka yi ba ka zaune da ƴan farko ƴan wannan almuhim ne magana magana farkon magana wannan aya tana magana a wancan zamani a kan ɗan al'umma ta farko ɗan wannan aya hukumcin ta iya nan a duk rayuwar duniya duk inda kake yawan zai yi misali wasu misalin wa wani gari wannan garin babu addini ko ɗaya suna jahiltar addinin Allah kai ka fara zuwa ka kai da'awa ko kai da'awa ka ba da rayuwarka da duke ka wajen kafa addini aka fahimci addinin Allah wannan garin da wannan garin abinda ka kafa kowa biyu baya bai zaune da kai har yanzu abun iya na yanwa dinin da ake bukatar taimakon addinin Allah aiki na addinin Allah inda ka je ka kafa ka gyara wanda duk wani zuwa a baya kana da kamsho kan shi wanzu mun zama kowa yanzu ma tana bude kowa yanzu ma tana bude in wata taimakon addinin Allah in wasu da yawa daga mutum ya saka cikin wata shuba ya jihadi ya jihadi a banza ka je kashe mutum ba kan haƙƙi ba ka mutu kai ka tayi wuta shi ya aljanna kana kuma wani sunan jihadi in wanga jihadi a hili karara a al'ummar mu yau duk da ka take kilo 20 30 zaka suke gari ne musulmi ne ba sa kun addini da musulunci amma ba san ba me ya Allah ba ka ruwa ba san ba me ya Allah me annabi kuma suna bukata suna bukata in wani gashi boye ka ga bukatar kusa wala ku dawo kun ta garin ya kai dubu na ku daga dawo bai wa ba iyawa amma inda yan ko zai taimaka masu abu ne kaɗan yan wakilin iya addinin ala iya buƙatar taimako har a yanzu wallahi al'umma suna buƙatar addinin ala iya buƙatar a yada shi a kai shi idan ba ka je ba ka taimaka mai zuwa ka ba da hamdani kai mai zuwa addini ilimin ilimin bace ilimin ne na tare da yawa ta bakar duka bayan wa sahabbai wallahi ilimin su ba da yawa bane ba aiki ne da yawa sabanin yanzu yanzu wani ɗan ilimin da yawa ga mutum ƙur'ani gaba ɗaya kan shi duk juya duk za a ga baka ɓadda shi kai sama kai ƙasa kuna ta maka zai balle ya sa wasa baka duk da ka juya zai kama ayi amma aiki shiru wani ya ga a kan shi hadisi ya yi dubu ya baka dubu wallahi amma ka dubi shi bai kici wallahi sahabbai sun sami daraja a wajen Allah wallahi da aiki ilimin su kaɗan amma sun ma addinin Allah aikin da mai dubun nasu bai ba yan wadan haka kowa a buɗe addinin Allah abin da yake bukata aiki gwalgwadon abin da ka sani ka aikata shi kuma kowa a buɗe wanda addinin Allah yana bukatar taimako na gudunmuwa ta ilimi na karantarwa na dukiya kullum inda kake ka ga akwai wata bukata in za ka tambaya wallahi akwai bukata kwarai kai kashi karkara ka san abin da gaske ne in abin mamaki zuba ka zuba ka tausayi Allah idan kai tafiye kilo 100 ina bakwarta 200 in ka je da kame sun ki wata farti haka yace maka zaci da kame yace wata farti ka zaci an ka ƙura a zaɓe ya san kowace ya san da ke dangwalawa amma bisan ba wallaha bisan masalla biya ba amma su waɗannan siyasa sun shiga sun je an shiga da katkat da kuɗi an zuba an je an yaɗa wannan siyasa kuma kai baka zuwa kai da addinin ka kaga nan musulmi su ne mas'ulai a gaban Allah wallahi masu hali masu wadata wani Allah horewa rasa mun Allah zai musu tambaya kun je kun yaɗa fayyafartun kaje ka da addinin Allah ai kai musulmi ne in muka je ka kama mai zuwa mun ku je ku yaɗa Allah ya ganin mu ta ga wallahi addini Allah iya bukata karkara tana bukata ta kowane bangare Allah taimake mu Allah ya ce amin Allah ya ce ba sa zawa daya waɗanda suka bada ƴan warko suka jihadi akan ƴan baya ƴan warko sun azamu darajata nan mutum an fakon mara bukatan su ne mafi girman daraja akan ƴan baya ko da ka bada daga baya ka yakin ƴan warko sun yi ka duk da cewa kullum wa'ada Allah nusan duk da kowane mai imani ne yayin amma kowane ya da Allah mai tsaron aljanna amma aljanna ma ai mataki mataki ne aljanna ma ka ta gauri ka ta gori ne manzo ya kibar labarin cewa gidan aljanna yace la tar'aun al gurbin faqihim yace wasu ɗan aljanna za su hango wasu a can kololuwa yanda a nan duniya kuke a hango wata turmamuwa ta sama haka wani zai hango wani dan daraja ya fi shi sabu suka ce ya rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum yace bala rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin annabi yace suka ce rasulullah a wannan matsayin annabawa ne yace la ba annabawa ne ba yace mazaje ne kamar kowane mazaje me aikin su sun yi imani da Allah sun gaskata manzannin Allah aiki ne kurum mutane ne kamar kuce amma darajar su kololuwa take zaka ne kowa a buɗe na taimakon addinin Allah Allah ce wallahi bima ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ma'ana gwani ne ya san duk abin da kuke aikatawa wanda ya Allah sani wanda bai ma Allah sani Allah ce man zalladhi yuqridu من Allah ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم na'am Allah dai ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne Allah na kira wane ne zai ba Allah ramce kyakkyawar ramce Allah bai bukata komi wala hul gani antum fuqara Allah mawdaci ne amma nan me yasa Allah ce wa- ka bashi ramce dan shi ya maka umarnin ka bada ni zan saka ma ba shi ka ba ba ce ka bada to wani bada kai kaman shi ka ba shi ne wajen ba Allah ramce kai ba Allah ramce badawa inda ya ce ka bada ya ce wa zai ba Allah ramce kyakkyawan ramce fa yuda'ifahu Allah zai lillimka maka wannan ramce da ka bada ya ce wani hu ajarun karim kuma Allah yana da wani lada na karamcin gidan aljanna wannan shine sakamako da Allah ya wa duk mai ciyarwa fi sabilillah sakamakon gidan aljanna yan wannan muka zo ƙarshen karatunmu na wannan shekara muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan daidai kurakurai Allah gafarta mana yan uwa duk da za mu gayyato alhaji umaru da lauri bako su yi bayani kuma menene lokacin iri to wannan suna magana sanarwa ce lokacin idi a karkada a karhe tara sai ije karhe takwas da sha biyar university karhe takwas santar fatima ta zara takwas da arba'in da biyar an uwa bayanin da nake so inda farko duka dai gashi bayani mun zo karshen bayani ma na aikin allah taimakon addinin allah za mu fara bayani na fatar allah subhanahu wata'ala ya saka ma duk wani mai hidima ta taimakon addinin Allah wasu a bayyane wasu a boye ɗan uwa mun san cewa aikin Allah na kowa ne akwai aikin da iya bukata dole ya ka zo ka yi ɗan uwa zan misali muna kullum bayanin ɗan agaji aikin agaji aiki ne da mutane suke kamar suke mai ɗoka kamar ɗokan aka sakai na kashi wani aiki ne na rashin aiki wallan aiki ne ba karamin aiki ba da samun lada aiki ne ba karami ba kana rena ladan shi domin samun nutsuwa da cimma buri da kare wata fitina da samun tsoron wa'azi aikin haka shi mutuna kisa ta ta uwais wanda na bayan labarin umar ya yi a sabi su neman addu'a shi wai ɗan agaji ne ɗan agaji ne da aka zama neman shi iya can agaji wurin dabbobi ma ba a san ba cikin tawaga ta yamma ba a san man labarin shi shi kuma a cikin umar sahabbai suke allah ne mace ku nemi addu'a shi bawan allah ne waliyin allah ne shi ne khairun tabi'in yan wa wannan aiki ne muna fatar so da mutane ba sa ba su haɗa kai lokaci a ce mutum gyara nan ko a ce da iya magana ko mara daɗi ko ya kamar an shiga haɗin shi a tsari ne don a ji daɗin tafiya gaba ɗaya da yawa da gana nan ba wani ake ba ko biye tsarin ta yadda muke agaji ba shi da ko biye bayan neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bakin gudunmuwa ce ko wajen ka zai kawo yan wannan da maza ka ce da ka yanzu Najeriya sun san faci abin za ka wala mutum miliyoniya ne miliyoniya ba miliyoniya za ka ga wallahi aikin agaji ne wanzu aka ga kadir ne babba na gwamnati aka ga shi agaji ina ga shugaban agaji ina ga injiniya ne ma injiniya ne ka ga doktor injiniyar aikin agaji wallahi ba aiki bane ba na wasa aiki ne neman lada kuma za ka yi a kaba kaba ka samu lada mai yawan gaske aiki ne wani samun lada da haka muna wata Allah saka masa alkhairi kaga dai wannan wutar wannan aikin wani mai gurin da agaji duk abin da ka ji na sauti aikin agaji ne ba su suka gyara sautin in ja ga generator a kunna agaji ne ajin da yawa ne wallahi gaskiya muna fata Allah saka musu alkhairi Allah kuma sa a samu masu masu kamawa ta dama an wani bangare cewa mutum aikin addini annabi kiban labarin kibiya nawa mutum ke shiga gidan aljanna kan kibiya da annabi ke ta da mu kera ta da mu sa mata da mu sa mata da aikin da ake in wani aikin addini aikin wanda awal aikin masu aikin da yawa ne wanzu kuna gasa gasa na gaba na halon kamera wannan gasa aikin su daga nan iya wannan aikin ana kallo a amurka wallahi a amurka akwai masu bin mu amurka ko masu bin mu a europe wala daga nan hajji akwai kuma su bin wallahi duk duniya Allah shi annabi ke labarin cewa Allah subhanahu wataala zai taimaki addinin shi da mutumin da ba shi rabuwa ciki turawa sun yi na'ura da yawa ba don Allah ba amma addinin Allah yana amfana da ita kaga wannan su suke ɗauka suna yanzu kai tsaye ana kallo kai tsaye ana kallo kai tsaye a barka ana kallo a rasha ko ina ana kallo duk mutum mai so ko ba kallo zai kalla da abu da kai tsaye su suke da kamashin da wani ga misali za ka sa abin da'awa kwanan nan cikin azumin sun halaba wani abu su malam hasan na bayan da muke ana wallahi je ina kan diba da dare a cikin kwana biyar wani suka bude shi banda fartaje wasu banza wasu ka wasu ka fata shi wasu ka bude suka gani mutum 253 a cikin ba kare ba kuma a cikin kwana biyar wannan sun bude ne sun diba sun ji abin da aka yi 253 wannan a kwana biyar kuma sun zaune kuma sun buɗe gaba wannan shi ya kaila ya aika kada raina abu wani da kuɗin shi ne aka biya mega taimaka ya yi musamman ya yi musamman ya yi mega wani biya ko shi mai bugawa da kudin shi ya saya kamera yakin wani saya da kudin shi zai taba kama addinin Allah in ba abin in wa addinin Allah kowa da gudun wuri yawa duk abin da ganin ya aike wala da kudi ya fito wannan kamera yakin da zaka ya gani a sunna tv afirka tv mun ga shi mun ga wani afirka tv wasu ne suka taimaka da dukkan su ba a san wani su yan wallahi inda za ka ji abin da ake kashewa miliyanka ba miliyan ba miliyanka da yan wasu ke badawa ka kalla afirka tv ka kalla sunna tv ba hau ba a ci abin aka yi bisa billah bane a bisa billah mali kudi ba ba kawai na bisa billah bane a a kai da kudi wallahi yan wasu ke taimaka mana fata su ma allah saka musu alkhairi duk mai bada duke shi allah ba saka da alkhairi wanda kuma ke bada shawara yawa wala da yawa shawara ta kan ka ci gaban addini ko shawara ka bada taimakon addini ne kuma Allah ya saka maka na kan wallahi wasu da yawa suna boye wallahi kullum Allah kai san su duk abin bayewa sai da bada kai dole sai taimako gaba daya muna fata Allah saka ma kowa da alheri Allah da mugina ajira fi dosa gaba daya shine burin kuma yan uwa gashi da yanzu mun zo karshen karatu na wannan Ramadan insha Allah bayan sallah sati biyu kenan juma'a ta biyu bayan sallah za mu komo tafsirin na da tsakanin magarba da shi an aka yi juma'a juma'a daya kurin ta biyu bayan sallah banda da ta gobe juma'a da aka yi juma'a ɗaya kun sati biyu ba ta shara ba sati wani zan kuma insha Allah yanzu alhaji alhaji umar yanzu dan bayani da lawal maja lawal bako shi bayani sai mana ibrahim ibrahim yanzu wani da addu'a Good one.